ya shiga mata to a tafiloli guda takwas na baitin nan guda nawa aka samu habnu ya shiga musu koko gaba ɗaya takwas ɗin ba wanda aka yi wa habnu
ta wa battakat mutaf'ilun tabila ta farko habnu ya shiga mata ko wa battakat an wannan kad an wannan fa'ilun wannan bai shiga mata ba mawar muman wannan ma ya shiga ko manna ma'al wannan daman wajibi ne ya shiga habnu ita ma ya shiga mata luzumi luzumi fim lizumi fim mutaf'ilun shi ma ya shiga mata ko lizumi fim sai rurbihi fa'ilun ita bai shiga mata ba wajallamis mutaf'ilun ita ma habnu ya shiga mata ko lijala fa'ilun ita ma habnu ya shiga mata a damar rarbin mahabuni ne wannan to alhamdulahi Allah ba wazarat wa ajakar rahama bihi wa amma zamma wa sahamalla ay zamala habbat wazarat wa ajakar rahama bihi wa amma zamma wa sahamalla ay zamala habbat wazarat هبت وزرت وأجى كرهم به وعم زم وصحى مل أي زملا هبت وزرت وأجى كرهم به وعم زم وصحى مل أي زملا a cikin wato ana bayani akan fi'ilai wanda yake suka zo bisa awon fa'ala gashi kuma lazimai gashi mura'afai ne gashi kuma lazimai amma tare da haka murari insu ya zo bisa ya ulu wato ya zamo ya bauɗe daga tsari kenan a ajiya an faɗi guda biyu filan nan ibnu malik ya kawo guda 28 ne ya kawo guda 28 ne a nan amma malamai sun ƙara bibiya sun gano wasu guda goma sha takwas ɗin wanda su ma dai hukuncin su haka ne shi yasa gaba ɗayan su arba'in da shida ne to aje an kawo guda biyu an kawo marra an kawo jalla mai ma'anar jala to a wannan baitin kuma an kawo wato guda tara ne ko ya ce habbat yana daga filan da suke zuwa saɓanin tsari habbatin rehu ta hubbu habbatin rehu lazimi ne kiyasinsa da a ce zai zo bisa tsari sai a ce ta hibbu amma ba haka kuma aka ji ba ta hubbu ake ji wazarrat aka da zarratin rehu iska ta sheke abu ta zuro ta zuro ake cewa wa ajja hakanan ajja zalimu da alifi da alhamza akai ajja zalimu namijin jimuna ya yi kuka ai sawwata ya ujju ake cewa hakanan ajjatin rehu iska ta zamo tana kugi saboda taso wata ko ajjatin naro wuta tana kugi saboda tsananin cinta ta ujju ake cewa duk murari'in wannan shi ya fita daga tsari ajjaz zalimu lazimi ne gashi mura'afi fa'ala ce hakkinsa murari'in ya zo bisa ya ijju amma ba a ji haka ba ya ujju aka ji hakanan ajjatin naro to wa karra hakanan karra alaihi bi ma'ana raja'a ya dawo kansa ya kurwo ake cewa shi ma sai hamma bihi ya yi nufin kama shi ko ya yi nufinsa bi ma'ana kasada ya hummu shi ma ake cewa a murari'in sabanin kiyasi wa amma hakanan amma ya daga ya ummu amman naftu tsiri ya daga ko amma hasan dan doki ya fara girma ya ummu shi ma ake fada sabanin kiyasi wa amma zamma hakanan zamma zamma ya haɗe waje ɗaya ya zummu ake cewa ba ya zimmu ba kiyasinsa a ce zamma wa saha hakanan sahal madaru ya suhu aka ji ana faɗa kiyasinsa a ce ya sihu amma ba haka aka ji ba malla haka nan malla ai zamala mai ma'anar ya sauri to ya mullu aka yi faɗa ya mullu malla akwai malla na ya ƙosa akwai malla mai ma'anar ya yi sauri akwai malla da ma'anar ya ɗau gurasa ko abin da ya kama da ita ya sa a wajen gashi tandero ya sa a cikin tandero mallal hubza to wannan an ce ya mullu ai ya zo daidai da kiyasi tunda muta'addi ne amma wannan malla mai ma'anar zamala ai asra'a to shine lazimi to shi a cikinsa da ake cewa ya mullu shi ne aka ce ya fita daga tsari akwai malla ya mallu na ya kosa shi wannan malla din ba fa'ala ba ce malila ne asali ya mulalu shi yasa ake cewa ya mallu ya mallu a murari'in malla shi yasa idan da za ka dangana ga lamirin rafa'a sai ka bayyana cewa da kasarar ne maliltu maliltu za ka ce ba malaltu ba amma kamar wannan na gaggawa malaltu za ka ce malaltu a mullu a to wannan kenan wannan baitin kenan sai mu sake maimaita shi tun sosai shi yasa sai sai an da yake ya kai muhimmancin wannan tasarifi shi ke gaba da kowanne tunda yadda aka faɗa matsayinsa dangane da ilimi kamar uwa yake an san ko matsayin uwa in babu ita babu in babu ita babu ɗa to duk sauran ilimai kamar ya'ya suke ga tasirifi in ba a tabbatar da tasirifi ba ba a tabbatar da su ba ummul ulumi min abiha arhamu annahawi wasu ma'u zaini a ƙawamu na shi kuma yana da taushi ko sai dai kin rawa a ke wa alla lam an wasarhan shakka abba wa shadda ai ada shakka khasha galla ai dahala وألا لم أن وصوتا شك أب وشد أي أدا شك خش قل أي دهلا وألا لم أن وصوتا شك وصرخا وصرخا وأتبع وصوتا نتيكو وصرخا وألا لم أن وصرخا شك أب وشد أي أدا شك hasha galla a yi dahala wa nan sautan ya samu koko to kowanne dai ya yi an an ce sarhan din an an sa sarhan din ya yi cewa akwai nusa guda biyu ko kowanne a ciki ya yi da sarhu din sautu ne sautu ya fi umumi daga sarhu sarhu muryar da take ta kuka ko ta neman taimako sautu ko duk murya ma ko amma duk ɗaya ya kusan duk ɗaya ne da ɗaya ya fi umumi ɗaya ya ɗau hususi ne wa Allah lam an wasarhan shakka abba wa shadda ai ada shakka hasha galla ai dahala wa Allah lam an wasautan shakka abba shadda wa shadda ai ada shakka hasha galla ai dahala wa Allah lam an wasautan shakka abba wa shadda ai ada shakka hasha galla a dahala sai ne gaba ɗaya ko kan fa'ala mura'afa wadda take lazima wadda takan zo saɓanin tsari tana zuwa gaba ɗaya saɓanin tsari ba ta da fuska biyu an faɗa cewa a wannan littafin ya kai guda 28 ko da yake malamai sun bibiya sun ƙara wasu 18 ɗin akai ka zama 46 to a baya da 28 din da shi ya kawo mun faɗi guda 11 ko a baiti na farko an faɗi guda biyu fimrur bihi wa jalla mislu jala a baiti mai binsa an faɗi wajen guda tara ya zama 11 to a wannan baitin kuma ya ƙara kawo guda bakwai ya ƙara kawo guda bakwai ya ce wa Allah hakanan kuma Allah Allah saifu ya ullu Allah da alhamza alif ne ake masa alhamza in za a rubuta murari in ya ullu alhamza sai a yi ta akan wawi tunda ta zo da ramma ne da ka'ida sai alhamza a murari in akan wawi shi yasa za a rubuta ya a rubuta waw sannan lam a rato amma wawun sai a yi masa alhamza a kai Allah ya ullu Allah saifu ya ullu bi ma'ana lama'a takobi yayi walƙiya yayi haske hakanan kuma wato allal mariru mara lafiya ya yi kuka ko ya yi nishi shine wasarhan ko wasautan yadda yake a wata nusa to shi ma dai da ullu ake cewa wannan ibnu malik haka ya kawo a nan haka ya kawo a tafsir amma mai kamus fayruz abadi ya ce shi allah na haske yana zuwa ne da fuska biyu ya ce ana cewa ya ullu ko ya illu shi ko allah na nishi ko na kuka yana zuwa ne da kasara sai ya zamo shi mai kamus ya saba da yadda ibnu malik ya kawo su a duk gurare biyar khalafa fil wajahaini ya saba da yadda shi ibnu malik ya kawo a waje biyu ibnu malik ya riga mai kamus ibnu malik ya wafati 600 ne da 72 shi ko mai kamus 829 shi ya sa tsakaninsu da 'yar tazara ko bayan wafatin shi ibnu malik kafin a haifi shi mai kamus sai da aka yi fiye da shekara ɗari an samu ko akalla ko bai kai shekara ɗari ba wato ya kusa an samu shekaru da dama dai kafin haihuwar shi mai kamus to shi mai kamus ya kawo su da fuska biyu cewa allah na haske yana zuwa da fuska biyu allah na kuka yana zuwa da kasara ne wa shakka hakanan shakka fil amri ya shukku ake cewa a murari shakka fil amri ya yi kokonto a lamari ya shukku ake cewa abba hakanan abba abba rajulu da alhamza alif ne ake masa alhamza a sama sai ba mai shadda abba abba wato abba rajulu mutum ya yi tanadi ta hayya'a lishai'in ma ko ta hayya'a lissafari ya yi tanadin tafiya wani mawaƙi yake cewa saramtum walam asirim kumu wa kasarimin ahun kaddawa kashan wa abba liyasaba saramtum walam asirim kumu wa kasarimin ahun kaddawa kashan wa abba liyasaba ko kun yanke min ni ban yanke muku ba ai da man duk dan uwa duk dan uwan da yake ya kawo ma da fuska yana tanadin rabuwa da kai ai kamar ya gama yanke ma ne kamar ya gama yanke ma ne to wa abba abba shi ma haka yake zuwa wa shadda sai kuma shadda shadda mai ma'anar ada ya yi gudu ya yi gudu ana cewa shadda ya yi gudu kamar faɗin nabiga ko da yake shi masdarin ya kawo yake cewa iza jahadatu shadda jadda wa in wanatta kasala lawanin wala mutakazilu iza jahadatu adwa shadda wa in wanat takasala lawanin wala mutahazilu ana cewa shadda shaddan yayi gudu gudu iza jahadatu adwa in ta nuna masa kai matuka a wajen gudu ita matar jakin jakar ta jeje shadda shi ma namijin sai ya kara ruwan jadda sai ya kara kokari sai ya kara kokari sai ya tadda ita ba zai bari ta tsere masa ba wa in wana ko ta kasala ba ta iya tafiya a guje ta kasala shi ma sai ya koma tafiya a hankali lawanin ba wai dan ya gajiya ba wala muta hazilu ba kuma dan ya batta ba ba dan ya batta ba to sai kuma shakka shakka ya shuko ake cewa shakka alaihi al'amru ya shukko ya shukko ake cewa ba shakka na ya tsaga ba na ya wahala shakka alaihi al'amru ya shukko ake cewa wancan ma gane akwai na shaddal mata'a shi wannan muta'addi ne muta'addi ne shadda ce wannan fa'ala ce mura'afa mai ta'adda ba akan ta ake magana ba sai kuma wato bayan shakka sai hasha khasha khasha fil amri ya shiga a cikin lamari ya khushu yana shiga sai kuma galla galla shi ma dai ma'anarsa ya shiga cikin lamari ya gullu a shi ne fassara su su bin ya ce ai dahala ma'anar khasha din da gallan a nan ya shiga murari'insu yana zuwa bisa ya za a ce ya khushu a ce kuma ya gullu wanda duk sun fita daga kiyasi a gallal mata'a wannan shi muta'addi ne shi yasa a ce ya gullu shi daman ya zo bisa kiyasi ne gallal mata'a ba lazimi ba ne dan murari insa an ce ya gullu wannan ya zo daidai da kiyasi wannan dai kenan an faɗi fi'ilai guda bakwai akwai allah daga allah sai shakka sai kuma abba sai shadda sai shakka sai hasha sai galla filai uku bakwai aka faɗa a wannan mahaɗa da sha ɗayan baya muna da sha takwas ya rage goma a cikin wanda shi ya kawo Mhm, ya rage guda goma kenan a cikin wanda shi ya kawo Eh, wannan baitin kenan dai sai sai mu sake قوم عليه الليل ج- جن ورش المزن دش وسلى أصله سللا وقش قوم عليه الليل جن ودش ورش المزن دش وسلى أصله سللا و- وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن دش وسلى أصله سللا وكش قوم ور... آه وكش قوم عليه الليل جن ورش شلمزن دش و- وصلى أصله صللا fadar fi'ilan da sukan zo daga babun fa'ala wanda suke mura'afai lazimai wanda suka zo sabanin tsari suke zuwa sabanin tsari kawai an faɗa cewa zai kawo fi'ilai 28 ne a baya mun yi guda goma sha takwas ko Uh, baiti na farko an faɗi guda biyu baiti mai minsu an faɗi tara baitin da muka karanta jiya kuma an faɗi guda bakwai muna da sha takwas kenan saura guda goma to a wannan kuma ya kawo guda biyar ko wa kashe ƙaumun ya ce yana daga filan da yake sun zo bisa saɓanin tsari kashal ƙaumu ma'ana kashal ƙaumu mutane da suna cikin wuya amma sun samu fita sun fita daga wuya hasunat haluhum ba'da bu'sin hasunat haluhum ba'da busin halin su ya dawo ya gyaru bana suna cikin wahala ya kushuna ake cewa shi ma ya kushuna sabanin kiyasi inda za a bi kiyasi tunda lazimi sai a ce ya kishuna amma aka ce ya kushuna hakanan kuma jannan lailu alaihi ya junnu dare ya rufe shi ya yi duhu gare shi ya junnu ake cewa sabanin kiyasi inda za a bi kiyasi sai a ce ya jinnu Ah, wa rashal muzunu hakanan kuma rashal muzunu ruwa girgije ya faɗo da sauƙi wato yayyafi yayyafi ba bai zubo da yawa ba ya rusho ake cewa haka kuma ɗasha ɗashal maɗaru ruwan sama ya sauka kaɗan kaɗan ba da yawa ba ya ɗushu shi ma ake faɗa da rasha da ɗasha kusan duk ma'anarsu ɗaya wa salla hakanan salla wanda asalinsa salala abin da ya sa fito da asalinsa a nan saboda abin da yake ya samu ya shafi a araro abubuwan da sukan bijira ga mutum ko ga wani abu ba kasafai sukan zo daga babun fa'ala ba asalinsu su zo daga babun fa'ila wani lokacin kuma fa'ula ta kan tsaya matsayin fa'ila amma su zo daga babun fa'ala kaɗan ne Ahem, a su zo daga babin fa'ala kaɗan ne to amma wannan ita sallah ɗin arari ne amma ya zo daga babun fa'ala shi yasa ya fito da shi ya ce asuluhu salala asalinsa salala ai rasa ma'anarsa ya yi bayan gida ya yi bayan gida asalinsa haƙinsa ya zo daga babin fariha ko marira ko arija masalan wanda duk fa'ila ce abin da yake alal a'rar ma yadullu alal a'rar galibu majihi min babi fa'ila abin da yake shirarwa wasu abin da yakan bijiro ga mutum ko yakan bijiro ga wani abu to ya fi zuwa daga babun fa'ila ba ya zo daga babun fa'ala ba amma wannan sai ya zamo ya fita daga kiyasi ta nan ya zo a babun fa'ala sannan kuma bayan ya fita da ya sake fita daga kiyasi dai inda haƙƙin samurari insa a ce ya sillu yan ya sillu amma aka ce ya sullu ya sullu eh, a to wannan baitin kenan ya kunshi fi'ilai guda biyar yanzu ya rage guda biyar kenan muke nema ko Ahan, an faɗi wato ƙasha da janna da rasha da ɗasha da sallah a wannan baitin Ah, to sai mu sake ma janna alaihin lailu ra'a kaukaban fi'ili ne wanda yake ya zo a ƙur'ani duka baitin ma shi ne kawai fi'ilin da yake ya zo a ƙur'ani ko Ahem, a rai- falamma janna alaihin lailu ra'a kaukaba Ahem, a, shi wannan baitin a wani bahari ne yake basir to shi ma in muka duba yanzu misali a cikin zihafan da aka faɗa yanzu dai na wannan baiti na ƙarshe ba zihafin da yake shigarwa baharul basiri ko saboda an faɗi da farko maida na bakwai wanda yake a na biyar wanda yake mai wasali a mai da shi saki ne sai ku a baharul basiri ta filolinsa guda biyu da fa'ilun da mustafilun fa'ilun na biyar din sakini ne shi yasa tun daga nan ma bayan da za a yi a ce asu ya shiga ita ko mustafilun ita na biyar din mai wasali ne to amma watadu na farkon watadul majmu'u ne shi yasa bayan da za a yi asu ya shiga ko sai me sai kaburu shi kuma muna da fa'ilun na biyar wanda yake sakini a a taf'ila amma kuma na biyar din wanda yake sakinin cikon watadul majmu'u ne shi yasa shi ko zihafi yana shiga wa sababu ne ba watadu ba shi yasa a shekaru ba zai iya shiga ba akalo shi ma ba zai shiga ba muna da biyar wanda yake muna da na biyar wanda yake mutaharriki mustaf'i amma kuma farkon watadul majmu'u ne shi yasa shi ma ba inda za a iya shiga sai na bakwai kafu ita fa'ilun da mun iyaka ta biyar kafu ko ya banta da na bakwai to shi na bakwan a nan sakini ne amma shi ma cikon watadul majmu'u ne shi yasa ba inda za a iya shiga shi yasa zai hafan da za mu iya gani a wannan sai dai habanu ta yi muga habanu ta yi muga ɗayu to wayannan guda biyun su ne za su iya shiga a wannan baharin su ne za su iya shiga a wannan baitin daga habanu sai ɗayu a ce mutaf'ilun ko a ce fa'ilun mutaf'ilun ko fa'ilun ko kuma a ce mubta'ilun musta'ilun kenan ya kuma mubta'ilun to iyakarsu kenan ko sai mu tafadamun habbal hisanu wa naf tun kan mana halun wa asfat na gatun bi hala أي راس دل دم خب الهسان ونف تنكم منهل وأصفت ناقة بخلا أي راس دل دم خب الهسان ونف تنكم منهل وأصفت ناقة بخلا أي راس دل دم خب الهسان ونف تنكم منهل وأصفت ناقة بخلا أي راس أي راس دل دم خب الهسان ونف tun kammana halin wa asfat naqatun bihala ay rasa asalla damun habbal hisan wa naf tun kammana halin wa asfat naqatun bihala zan gaba da bayani akan fi'ilan da sukan zo daga babun fa'ala wadda take mura'afa wadda take lazima sukan zo bisa sabanin tsari a ji murari'in su an ce ya an faɗi dai cewa a wannan littafin an kawo guda 28 ne jiya wato ya rage mana guda biyar wato mun sami 23 a jiya saura guda biyar to a cikin guda biyar din a wannan baitin ya ambaci guda hudu da farko dai ya fara fassara sallah sallah din da aka faɗa a jiya ya ce ai rasa ma'anarsa ya fidda tarosu sallar farasu doki ya yi tarosu don abin da ya sa kawo fassara saboda ikirazi daga sallar turaba ta wannan da ake cewa ya sullu bisa kiyasi ne tunda wannan sallar turaba ya hada turbaya ko ya tara turbaya waje ɗaya ko ya sheke ta wannan a shi muta'addi ne shi yasa ce ya sullu a cikinsa kiyasi ne ya zo bisa tsari ne amma wannan sallar farasu shi ne lazimi a ce ya sullu ya fita daga tsari ɗan ladamu sai kuma ɗan ladamu ɗan ladamin shi ne na 24 ɗan ladamin jini ya zuba a banza ɗan ladamin ya ɗullu ake cewa wannan akan amfani da shi haka amma mafi yawa larabawa sun fi cewa ɗulla damu ɗulla ɗulla ɗulla damu an zub da jini banza a kawo shi mabni lil majhuli shi yasa ake sa shi a cikin fi'ilan da yake so koyaushe suna zuwa mabniyai ne lil majhul wanda wasu malaman suka bibiye su suka lissafa wajen guda hamsin ko وقد جاء في الأفعال هذا البناء لازما كزهي به أولي كزهي به أني أولي أجعله to ya kawo su amur wasali a wajen guda 20 da wani abu mai sharhin sai ya kara 20 da wani abu suka kai wajen guda 50 to wanda suke zuwa sun lizanci bina ilil mai to amma kamar dai dalla an ji kaɗan daga larabawan suna cewa dalla dam ya zo mabni lil ma'alumi amma dai abin da ya fewa ya zo mabni lil majhuli to murari'insa ya dullu ake cewa sai kuma wato habbal hisanu dan doki ya tashi ya yi tsawo wa naftun ko kuma habban naftun tsiri ciyawa ta yi saurin tsawo ya hubbu ko ta hubbu ake cewa ya hubbu ya fulu ake faɗa saɓanin ƙiyasi saɓanin ƙiyasi sai kamma na halo kamma na halo dabino ya fidda kwasfassa dabino kwasfassa ta fito kamma na halun dabino kwasfassa ta fito wato inda yake yin ya'ya to shi ma ya kummu ake cewa ya kummu ake cewa a murari'insa wa asatna datun na ishirin da bakwai shine asatna datun taguwa ta yi kiwo bihala a wato ko dai zamo hala'in ne kasarinsa tunda haka ya halatta da ijma'i ma da ibnu malik yake faɗa wa kasur zulmaddir diraran mujma'u alaihi wal aksu bi hulfin ya ko kuma ya zama halan ne wato hala wanda ake nufin abinci ciyawa hala ko abinci mai daɗi hala wanda yake shi suna ne ba mamdudi ne ba kamar na shaw abdullahi a tahanisin ashirya turidu halan auban wa fihi ihahatun ko turidu halan auban wa fihi ihahatun hala an faɗa cewa kalma ce wadda yake takan zo suna kamar wannan halaɗin takan zo kuma fi'ili hala ya halu ya gabata yana gabata abu ya huce yana hucewa ya takan zo kuma harafi shi yasa tana cikin irin wa wasu kalmomi su goma sha tara ko su ashirin da sukan zo fi'ili su zo suna su zo harafi kuma to kamar ita tana cikin su to wannan baitin da yake nan yanzu abin da ya rage mana a fi'ilan mu guda ɗaya ne ko shi ne kassat kassat kaza kassat shi ne cikon na 28 ɗin kassatin na ɗatu kaza shi ma ma'anarsa ɗaya da assat ɗin wato ta yi kiwo ta yi kiwo ta ƙusso ake cewa kassatin na ɗatu ta ƙusso to wannan baitin kenan sai mu sake maimaita guda goma sha takwas da za a kawo wanda su suke da fuska biyu saura sha takwas din da za a kawo wanda su suke da fuska biyu a wannan baitin matsalan a karatunmu na arure zihafi ya zo a baitin nan wani irin zihafi ne ya zo a baitin nan mu duba tafilolin nasa guda takwas mu gani tunda yana da tafila takwas ne ko yana da mustafilun guda hudu yana da fa'ilun guda hudu tafila takwas ce da shi kowace daga tafilar tasa guda takwas habanu ya iya shigan mata ita kuma a guda hudu a ciki kuma menene zai iya shigan musu ɗayu zai iya shigan musu mustafilun guda hudu amma fa'ilun ɗin su wannan zihafi ɗaya ne kawai zai iya shigan musu habanu ko ita shi ko mustafilun ɗin ɗayu zai iya shigan musu bayan nan ma zihafin da yake gwame ya iya shigan musu shine habalu mustafilun din to yanzu misali tafila ta farko ai rasa dal mustafilun ita ta samu kufuta ko ladamun fa'ilun fa'ilun ita fa an samu habanu ladamun sai kuma habbal hisa mustafilun ya ta samu kufuta ko ba zihafin da yake shi ya shiga mata nu wa na habbal hisanu ai rasa dan ladamun habbal hisa nu wa naf nu wa naf nu wa naf fa'ilun nu wa naf fa'ilun shi ma an sami habanu ko a ciki daman wannan habanin wajibi ne a same shi tunda baharul basir baya zuwa tammi sai dai ya zo wafi tun كم نخ تن كم منخ مستفعل تاسامي كبتا إتاكو لن وأس لن وأس فاعل إتا تاسامي كبتاكو ست ناقة ست ناقة مستفعل إتا ما تاسامي كبتاكو بخلا fa'ilun ita ma habnu ya shiga mata habanu ya shiga mata to a wannan kenan sai mu tafi ga balagan sad kaza wa iwaja hay sadda as-sawa harra saldu as to asa wasarra jadda man amila قصد كذا وإوجه هي سد السوهر السلد يا سر هدت هدت وسرت جد من عملا قصر كذا وإوجه هي سد السوهر السلد هدت وسرت جد من عملا قصر كذا وإوجه هي سد السوهر السلد هدت وسرت جد من عملا كسر كذا وإن وجهي سد الصوحر الصلد هدت وسرت جد من عملا sai da bare ku akan fi'ilai wato wanda yake suna zuwa mura'afai ga su lazimai amma suke zuwa sabanin tsari wanda suke zuwa da fuska daya an faɗa cewa 28 ne cikon na 28 din shine wannan kasat din kassatin na gato taguwa ta yi kiwo ta yi kiwo ta husu ake cewa sabanin tsari inda ya zursa tsari sai a ce ta kissu ta kissu to an gama wannan 28 din sai nau'i na biyu wanda su ma a wannan littafin ya kawo guda goma sha takwas ne ko da ke masu bincike sun kara bincikowa sun kara guda takwas a kai sai ya koma guda 26 shi wannan nau'in na biyu 26 kamar yadda wancan na farkon wanda shi ya faɗi 28 masu bincike sun binciko sun ƙaro fi'ilai 18 shi yasa suka kai 46 wa'annan kuma suka kai 26 gaba ɗaya guda 72 ne fa'ala wadda take mura'afa wadda take lazima amma ya zamo ta fita daga tsari guda 46 a cikinsu sun fita daga tsarin gaba daya ba a ji sun zo da tsarin ba guda 26 ko a ciki su sun an ji sun zo da tsarin sun zo kuma bisa sabanin tsarin to yanzu dai wanda suka zo bisa sabanin tsarin za a faɗa a nan ya ce wa'i waje hai sadda ka kiyayo fuska biyu a cikin sadda wa'i idin fili amri ne yana cikin filai amri wanda suke zuwa bisa harafi daya wanda yake an fada wajen guda goma sha tara ne ko a filai amri da sukan zo bisa harafi daya wa'i ka kiyaye amri ne daga wa'aya'i ka kiyaye waje hai fuska biyu a cikin sadda sadda mai ma'ana a arara ko a shahabi wajihi to fa'ala ce wadda take mura'afa ga ta kuma lazima amma a murari'inta an ji ya siddu ya siddu bisa kiyasi kenan an ji kuma ya suddu sabanin kiyasi ita wannan sadda din iri biyu ce ko iri uku ma akwai sadda bi waje bi ma'ana a arara akwai sadda an bi ma'ana ta naha ya yi nesa da shi akwai sadda kuma da bi ma'ana kaffahu an kaza. ya kame shi daga yin wani abu ko ya tsare shi daga mana'ahu min kaza to ita da take zuwa mai ma'anar mana'a tana zuwa da fuska ɗaya ne kawai ya suddu ake faɗa saboda ita dama muta'adda ce ana faɗarta ne bisa tsari bisa kiyasi ya suddu gashi a qur'ani wa innahum la yasuddunahum anis sabili wannan sadda ce wadda ba a cewa ya siddu a ciki sai dai ya suddu la yasuddunahum an sabili wa yasibuna annahum muhtaduna to akwai sadda ko mai ma'ana a arara kamar ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa ko kuma walamma ruri babnu maryama masalan za muka minhu yasiddun to wannan yana zuwa da fuska biyu ita ce sadda da take zuwa da fuska biyu lazima ce amma an ji a cikin ta yasiddu bisa kiyasi bisa tsari an ji kuma ya suddo sabanin tsari to a sadda wa assa hakanan assan naftu assan naftu tsiri ya yawaita a waje daya ciyawa ta yawa a waje daya ko assa sha'aru gashi ya yawa a waje daya fa huwa asisu sai ya ce asisu a sifa mushabbahasa yana daga gare shi fadin imrul qaisi asisin ka kinwin na halatil muta askili asisin ka kinwin na halatil muta askili a mu'allaka sa asisin wato gashin wanda yake ya taru waje daya ka kinwin na halata kamar zarbar da bino almutaaskil mai shiga cikin junansa to a assa sha'ar ko assa naftu ya isu bisa kiyasi ko ya usu sabanin kiyasi wa harras saldo hakanan harras saldo harras saldo ya hero dutse ya fado to ana cewa ya horo akan ce kuma ya hero amma dai a ce ya hero shi a wannan ya fi yawa shi yasa duk makarantar nan guda bakwai suka gamu bisa karanta shi da ya hero a fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ya herona lil azqani yabkun wa ya herona makarantar nan bakwai ba wanda ya karanta shi ya horo amma dai haka din ma ya zo a cikinsa a ce ya horo harra ya horo to wa harra saldu haddat hakanan haddatil mara'atu haddatil mara'atu mace ta yi mummunan kama saboda ta rasa miji ko ta rasa wani wato ta shiga halin ta kaba to ana cewa ta huddu ko ta hiddu abin da yasa ya keɓance shi da haddat don a fidda haddar zaniya haddar zaniya masalan yawa mazinaci haddi to wannan murari'in ya huddu ake cewa ko hadda shai'a ya fidda iyakar abu to shi ma wannan ya huddu ake cewa amma haddatul mar'atu shine wanda yake lazimi kuma aka ji fuska biyu a murari'insa ya hiddu da kuma ya huddu wasarrat hakanan kuma sarratil ainu ta ko ta idanu ta zub da ruwa ruwan wato idanu ruwanta ya yi yawa ko sarratin naƙatu idanu an taguwa nonanta ya fito da yawa to ana cewa ta sirru bisa kiyasi ko ta sirru sabanin kiyasi wa wa jadda man amila sai kuma jadda wato shi wannan sarrat din akwai wanda yake zuwa muta'addi to shi wannan murari'in ya suru ake cewa ana cewa sarrat turaba ya zuba turbaya to wannan ya suru ake cewa bai zo da ya suru ba ya zo bisa tsari kenan jadda man amila hakanan kuma jadda fili na shida a wannan babin shine jadda man amila wanda ya aiki ya yi kokari to a murarin ana cewa ya jiddu bisa tsari ana cewa kuma ya jiddu sabanin tsari abin da ya sa ya bance shi da jadda man amila ya kawo man amila saboda ya fidda jadda samara akwai jadda samara ya yanke 'ya'yan itatuwa to wannan muta'addi ne kuma daman shi a murari insa fuska ɗaya ne ya juddu bisa tsari ya juddu jadda samara ya judduhu ya yanke 'ya'yan itatuwa yana yanke su hakanan kuma don ya fidda jaddafi ainin nasi ya yi girma a idanun mutane mutane suna dubansa da kima ana cewa jadda fi a ayyulin nasi ya yi girma a idanun mutane ya jiddu shi wannan murari in yana zuwa bisa tsari ne ya jiddu ake cewa ba a je ya jiddu a ciki ba hakanan jadda sau ba tufafi ya zamo sabo ya sabunta to shi ma ya jiddu ake cewa shi yasa jaddadin nan yakan zo da wajen ma'ana hudu akwai guda ɗaya wanda yake muta'addi ne guda uku ko duk lazimai ne to a cikin guda uku da suke lazimai a ma'ana biyu yana zuwa bisa tsari a ma'ana ɗaya ne yakan zo bisa tsari yakan zo kuma bisa ba sa sabanin tsari shine jaddaman amila wanda ya aiki ya yi ƙoƙari a wannan kenan an faɗi filai guda shida a cikin sha takwas saura sha biyu kenan yanzu muke nema nan gaba a yanda shi ya kawo guda goma sha takwas din sai mu sake maimaita baitin misali yana da tafiloli guda takwas ko tunda a baharul basidi ne a zihafan da muka karanta a iliminmu na arore zihafi nawa ne zai iya shigarwa ta filolin nan iri biyu da suke cikin baharin nan da fa'ilun da mustafilun zihafi nawa ne hablu zai shiga ko sai wanne kuma zai iya shiga wa fa'ilun din zai iya shiga wa mustafilun zai shiga wa fa'ilun a ce fa'ilun zai shiga wa mustafilun a ce mutafilun sai kuma wanne ɗayu zai iya shigarwa mustafilun mustafilun sai wanne kuma mustafilun ya shiga zai koma musta'ilun sai a mai da shi mukta'ilun in ɗayin ya shiga sai wanne hazalu ko ne hazalu shine a hada ai ba hazalu bane yake shiga habalu waɗayyuka ba adala habani habalu habalu ne ya zamo muta'ilun sai a mai da shi fa'alatu to yanzu tafilolin nan guda takwas sun kubuta ko akwai wadda zai hafi ya shigarwa kasat kaza ta samu kubuta kenan ko ba abin da ya taba ta wa'iwaj wa'iwaj fa'ilun menene ya afko a nan ko habanu ya afko wa'iwaj fa'ilun hai sadda asa ko ya ka tabila kenan wa'i waj shi ne fa'ilun haisar da as mustaf'ilun shi ma ya samu kubuta ko ya samu kubuta sai sa wahar fa'ilun dama wannan ai masa habin wajibi ne tunda baharul basiri baya zuwa tanmi sai dai ya zo wafi tafila da yake ta zo ta zo a rura dole a ta gamu da habanu sai wanne rasaldu rasaldu had mustaf'ilun ita ma ta samu kubuta ko rasaldu har sai raddat wandat wasar fa'ilun shi ma ita wannan ta samu kubuta ita ma habrin bai shiga mata ba rat rat jaddaman rat jaddaman mustaf'ilun ita ma ta samu kubuta ko amila fa'ilun ita ma wannan an mata habanu ta zamo mahabuna shi yasa guda biyu ne kawai suka samu habnu kenan ko su a ko guda uku kai ko guda uku da ta arura da ta rarbin sai kuma ɗaya a hasho da ita ma ta samu habnu amma dai duk mustafilun din ta zo kubutacciya ko ba mustafilun a ciki da yake ta samu wani zihafi ya shiga mata fa'ilun din ce guda uku a ciki suka zo duk da habanu guda ɗaya ce ta zo ba habanu to sai mu tafi ga wani mu tafi wadarrat wadarrat jamma shabbahi sanu to jamma shabbahi sanu an nafahat wa minin wa shazza shaha aibahila tarrat wadarrat wadarrat jamma shabbahi sanu an nafahat wa shazza shaha aibahila tarrat wadarrat wadarrat جمع شبه سا من أن نفخت وشذا شها أي بخلا أترت ودرت ودرت جمع شبه سا من أن نفخت وشذا شها أي بخلا ana bayani akan filan da sukan zo mura'afai fa'ala mura'afa wadda take lazima amma kuma murari inta yake zuwa bisa fuska biyu ya zo bisa tsari shine a kawo shi bisa tsawon ya filo ko ya zo bisa sabanin tsari ya fita daga kiyasi shine a kawo shi bisa awon ya fulu an faɗa su wa'annan filan a wannan littafin ya kawo guda goma sha takwas ne a jiya an faɗi guda shida saura guda goma sha biyu yanzu a wannan baitin ya ambaci har guda tara ya ambaci fi'ilai tara a cikin sha biyun da suka rage saura uku kenan kawai ya ce tarrat yana daga fi'ilan da sukan zo da fuska biyu tarratil yadu hannu ta yi